No Hajiya, um, kin gaya mini labarin ah, kin ambata uwar Lord Lugar da uwar Churchill. Me za ki gaya mini labarinsu?
Uwa,
uwar um, uwar gidan lugar uwar gidan churchill
eh, uwar gidan Luga da jan dai Kaduna nake ziyartar su. Wannan kuwa ta tatal nan ta zo gurin sarkin Kano Abdullahi ya aiki aka kirawo ni.
aha
Na zo gurinta, na zo na shaida wa matansa. Su hudu kowanne muka je can farin gida. Wajen nan na kusa da abba.
mhm.
aka gaggaisa da ita su tattan tambaye su tana tambayar su labari suka ce lafiya da ba wani abu to har da ta tafi ta kawo mana kyauta da ni da wasu kwalabar turare kowane guda daga ingila ta aiko mana da shi kyauta ni na ajanawa na kai goyo na ce sai na aure ban auren ban ko mage ko menene ya suka yi da shi gidan da na kai ajiya sai suka ce wai mage ta yi barin kwalaban sun mutu na ce to wannan ko kaduna muke zuwa gurin nake zuwa gurin ta matar caca wai matar lugard to hada shi wazirin ingila ya mutu sai na dinga kuka na saba da su
Mm, kikan yi ziyara da yawa a su lugar a kaduna a kaduna ba Ni na zuwa harshen ti aha har da lahira Eh. Kuma da ya tashi sai mu fama.
aha ya Mr.
kama mustapha mashi kuma da sannan muna yara nan ya raddin a nan kano Mhm.
to shi ne da kuma ya samu girma yake zuwa can katsina da aka kai na aure ya ce ya zo ya ga ya sarkin garin da ya zauna ya ji daɗin sa To kuma da da zai tafi da ya gaya wa mr gawas da zai tafi wajen ko amurka ne ya tafi ko ina Ak- ya ce an maishe shi can ya tashi daga yin gwamnan kaduna to shi ne ya sani a hannun mr hama wai mr gawas da mr hama ya tashi shi kuma in s- in ya tashi tafiya ziyartar katsina za su su je su gaishe ni da uwar gidansa sai su bi ta sokoto sai su zago ta cikin jejin nan na hanyar katsina sai su zo kuma in mun tashi ni kuma in musu rakiya muna kwana muna tashi su ma ni ƙasar katsina to sai mun zo iyakar kano sai mai salama da su sai su tafi su ta- wuce kaduna ni kuma su bar mu nan tare da mijina mu koma gida ko da wani abu saƙo gurin sarki alhaji uban wannan sarkin to sai su ce an je an gaya mana sarki kaza kaza kaza amma mai ɗaki kya- kina da wayo kina da hankali kuma ba ki da tsoro ko meye sai ki faɗa gaskiya ki je ki gaya wa sarki ki- ki ba shi magana kada a yi kaza kada a yi kaza to sai mukan tambayi lokacin da za mu zo kwallo nan kano to in mun zo ni da sarkin katsina shi ya turo ni in fara yi wa sarki magana sannan shi kuma in sun sadu ya gaya masa ga yadda za a yi ga yadda za a yi
To, kikan game da uwar gidan lugar Yes.
da yawa ko amma ita ta ah, Churchill sau da ya kawai.
Eh,
Da kunin yin hira da uwar gidan lugar, kun yi amfanin harshen Turanci?
sannan ni sai dai abin da aka wani ya gaya mu- sai dai mijinta ya yi min tafinta
An yi Eh, sai- sai sai a sa a yi min tafinta
tafinta, eh an fahimta.
ba ki san tafinta ba da faɗa da harshen garinku Aha,
a samu bahaushen da ya iya harshen garinku ya ji ta, shi ya mayar min shi ne tafinta ta ma da na. Kalma na sani wato fasarawa. An yi amfanin kalmar fasarawa. An fasara.
in ya- ya gaya min da hausa Ai, to na fahimta. Eh, ma da.
to suka dinga cewa ya za a yi a kafa makaranta Kar- ko suna da makaranta mutane duk sun yi karatu kuma har Mm, mutanen Mm, mm, mm, uke ne da busa su sun ɗauki 'ya'yansu sun kai can ife sun yi makaranta to ɗan arewa kun ki karɓa makaranta in ba ku karɓi makaranta ba za mu sa waɗansu su zo su mallaki ƙasar ku su zama su ne a kan ku yan ci to mai gida ai sai ku tara sarakuna ku yi shawara da su dalili da aka yi da sarkin katsina yake zuwa ya ɗauko labarin sarakuna abinda gwamnan ikwai gaya gwamnan kaduna gwamnan kaduna ya gaya wa sai ya tara ya sai ya gaya sarkin katsina shi zai aiki wa kowane da takarda ga abin da aka ce ga abin da ake so a yi Gwandar wace ce wanda?
to
Gwanda su sai na ce to gara kowane a dinga tara su ana magana gaba daya ko za su yarda ko ba su yarda ba kuma kun kwaji to sai aka ce kantoma ya yanyanka feguna ya ba wa kowane sarki duk kowa ya gina gida inda za su- su dinga zuwa in shekara ta yi a taro a yi mitin sai aka shi ne dalili shi rugard ya bar a- a- a yi mm, mm, house din lugard na magana da za a tare a dinga yi To, shi ne dalilin aka ba sarakuna duk gidaje a kaduna To, shekarar da za a soma sarkin kano nasa aikin gidan bai gama ba sai na ce to mu in mun je sai mu shiga gidan da muke sauka da gidan sarkin hausawa sarkin kano ba zan yarda ya haya ba sarki ga gidanka ka gama sai dai shi ya shiga ciki ya ce to da aka tashi taron sarkin kano ya sauka gidanmu mu kuma muna gidan sarkin hausawa To, in safiya ta yi za su tafi gurin mitin sarkin kano ya zo ya sauka nan ƙofar gida a sa masa kujera a sauransu na taro sarkin bauchi sarkin ilori shi a tana ibira da duka su zo su taru su tashi gaba ɗaya su tafi hausa mitin to sai aka ce to ya za a yi in an zo an yi shawara sai shawara ba- ba ta yiwuwa waɗansu sun yarda da makaranta waɗansu ba su yarda ba. to a kan zancen makarantar nan dai aka kafe ta mata
A kame?
aka kafe Kafe?
eh ba ki san kafewa ba wannan su tura sun ce sai matan arewa sun yi ilimi a sa su su yi ilimi su kuma sarakuna suka ce to idan sun sa 'ya'yansu ma ilimin nan sauran jama'a ba za su yadda da wannan ba yaya za a yi sai aka ce to a dai ƙara jinjintawa to ana nan kullum ana wani mutum duk shekara to ba a samu dai sa'a ba sai lokacin da brown ya kama aikin gwamna a kaduna to sai sai aka ce to sai sai a yi shawara da mai ɗaki wata hanya ta ga ta dace to sai aka ce in je shan shan ti ana kira na to dama in mun je kaduna in ma ba a so mu taron sarakuna ba san aiki 'yan sanda sun je sun mun fara ke kofar gidan da muka sauka sai ni kuma sai in kawo goransu fan ashirin in baya
Ta yaro ta to ce.
sai su je su shaida wa gwamna sun- mun je mun gaida uwar gida Ƙari a kan- tana gaishe ka tana gaida uwar gida to Kin ga ga wasu abin da ta yanzu ba sun mu wata ita.
ya ce madalla to
Yanzu ita ma ta tausayi.
sa'idin nan Allah ya nufe ni sai da aka ce in je ta saya mata- ta taɓe ni gidan ta- gwamna.
ta ɗan- da muka tashi ba mu- ba mu san gidan gwamnan da ya koma ba ashe yana tsohon gida sai na je na fada gidan wani bature muka sauka yana in yana bacci A- ya tashi da turanci waye waye na ji a Sannan hajiya.
yawwa sai suka fito da boyinsa sai na ce ni ce mai ɗaki a gaya masa gidan gwamna nake nema Hajiya barka da ina lafiya lafiya ne.
lafiya lau Ina gajiya.
Mm, ba gajiya ba da so na na zo nan ba tamani nake nan ne gidan gwamna Yar matsala.
sai ya mayar masa Ina gajiya. Ina sai ya zufa.
ce to shi kenan shiga motar su ka kai su Kika ban dariya da dare.
ya shiga motar mu ya kai mu gidan gwamna jikina na rawa na yi kuskure Kika gwagwa kuma ya fito don ya faɗa to kuma sai abu ya zama ba ba faɗa
gani ma waje da Sai muka je.
shi ne na tawar nake dariya
Ma- mm, mm, mm, muka je sai na je shan ti to sai aka yi shawara yaya za a yi
Nace Ah, komai sa.
kika yi ba komai ni a zan ji ciwo ba.
mutan arewa su su yi ilimi za fa mu kawo waɗanda za su mallake kuna ce a'a na gida gafara banji ba
za su kawo wanda zai zauna ƙasar nan ya mallake mu na ce mai gida ban yarda ba Nace ba zan yi komai ba rabona ne bai shiga ba.
to na ce ban yarda ba Nace ba ni magin.
ya ce dan me na ce dan mu yanzu in su mallake mu ba mu da tasiri kenan a ƙasar mu ya ce "Ah, to kun- mm, kun ƙi- eh, mata kun ƙi ilimi sai na ce to sai mai gida in kun je gurin shawara ku matsa wa sarakuna lallai a kawo baturiya ni na yadda zan karbi makaranta a arewa ya ce kada mu jefa mu biya kudin baturiyar da za ta zo nan ba ku ilimi abu ya lalace mu ba ga kudin gwamnatin ingila ba ba ga ga iliminku na ce a'a na karbi makarantar nan na faɗa zan karbi makarantar nan da sunan allah allah ne mai taimaka ta.
Wannan nan ba na gani.
sai ya ce na ce in dai kun shawara sun ce sun ɗauka Ya silebi a ni kun ce ni na ce ni na- ni na ɗauka kan da muke zuwa dubo to shi kenan sai a kawo malaman mu fara mu gani amma in allah ya yarda mai gida na yi maka ƙarya da bakina lallai gaba sai sun sai makarantar nan ya ce eh mai ɗaki haka kika gani ya ce "Eh." na ce ubana da ya- aka kawo rawanin dogarai aka bashi Ya- ya ce yaya za a yi a yi dogarci Wai wanne iri ne wanne A dogari?
iri ne? A'a.
dogari masu rigar nan ja da kore Daidai idan an yi abu.
sai suka ce- sai suka ce je kaka jarraba sarki in ji digo ya je ya zo ya tara mutanensa a fada nan sai suka ce a'a ran sarki ya daɗe mu ba za mu sa jan riga ba da jan Ni rawani ma da nake miki dariyar haka kaza ne.
wato jan abu ai wuta kenan Suka kwabo na na siye shi. Wanda ba ƙauye zan kai.
can
jan abu red Kai ƙauye.
abin wuta wai abu wuta ne Da ike hudu sile hudu sile.
fasin yarda ba Eh, sai ce to shi kenan a kwashe kayan a mayar cikin gida aka kwaso kaya aka mayar cikin gida sarki ya tashi aka kwana da daddare gari ya waye sai ya ɗauki jan rawanin nan sai ya naɗa a kansa
Mai fa ya riƙa sai ya fita ana fiye da shi da je ya zauna kan karar da su ta fadanci to kuwa sai ya hango jan rawani waye da jan ne rawani amma
Banji ba. aha sai a ce waye da jan rawani mai ake.
in ji su bayan sarki Shi ne mai ma?
sai aka sai sai a ce "Au, ai ka gashi can jatau ne da sauri Mm.
Fari yake yi.
haka suke gaya masa saboda fari ne sosai aha
sai suka ce ai jatau ne Sai ki ce za ki ɗauki yankan jatau nama.
to da ka zo ka faɗi ka gaisuwa sai ka ce ran sarki ya daɗe tuba nake a bani rawani Daɗin su ɗaya.
ya ce in sun karɓa sai ya ce to gaba 'ya'yanku sai sun saya ko jikokinku na ce to ni ma akan haka na- na ɗauki makarantar nan Allah ne zai taimake ni a kafa ɗaya a katsina a kafa ɗaya a kano kai idan sun kai yadda za a canza su wata babbar makaranta za a yi babbar makaranta to in kun shawara da ni a kafa babbar makarantar 'yan mata a sokoto
har sakoto Eh, Kiki kika kai?
aka kafa babbar makaranta ku a sokoto
Ah, a shekara nawa ki- ko kin tuna ai ai ba zan iya tuna shekaru ba da daɗewa Mm, Kaga ce ta ɗauko yi.
amma tare da brown da eh su Mhm.
Yo, ai, ka- kamun a- kamun a yakin soji ma mun daɗe a makaranta Mm.
yakin jamus oh kafin ya kamun kaji.
yakin jamus mun daɗe Ama bayan da turawa sun zo watakila mm, ah, alif da dari tara da goma
zuwan turawa
a'a a wato shekara bakwa bayan da turawa suka zo
bayan da turawa suka zo sun shekara bakwai
ko ko shekara goma
zafi ko.
amma kina nan kano ko ko kina katsina A'a, ni da aka kai ni katsina da shekara bakwai
Aha, to kina katsina daga katsina kika shirya aikin makaranta eh a nan a katsina.
eh To, a- a nan Kano watakila kin haɓa gaya mini a yi hakuri. A nan Kano a makaranta kusa da shekara ne.
a'a makarantar gidan makama Oh, gidan makama, aha, kusa da nan.
eh Eh, A katsina fa, a katsina cikin gida ne cikin gida.
eh shamakin doki na sa aka ɗiba aka yi mana ajijjika da komai da komai Hmm.
wato aikin je katsina ko Eh.
gidan sarki Eh, amma ban gani daidai ba.
to wajen inda aka ce gidan ganye to nan ne makarantarmu Sai in je in, in tambaye su.
Eh, Su nuna mini.
eh, Ah, da-
nan ne sarkin katsina yanzu duk da wancan ɗin da na gwagwan da ya yi wannan ginin da wannan ɗansa da ya gaje shi to duk makarantarmu ce Mhm, mhm.
da Yaya shamakin doki
muna da baki. Ta hajiya yaya kun shirya a su makarantu.
makaranta da aka kama turiya sai sarki ya ce a shige da ita wajena aka shige da ita ɗakina Mhm.
ta ce to za ki gaya wa sarki a nemar mana teburorin da za mu yi aiki da kujeri to a masallacin gidan na, na, na, na, na da ka- kamun ki shiga cikin gida akwai masallaci na nan to nan muka soma sai aka je aka yi wasu na gobe su kuma aka je aka sake musu masallaci daga can waje kaɗan cikin dai gidan sarkin ne
Ban sani wannan asibanci ba.
yana nan a cikin wajen yankin shigo sauran kofar gidan farko to ga sarari nan kamar za ka sha makin doki to akwai guri na nan inda yake a rufe haka to nan suke mm, mm, masallacinsu suke abin nan suke sallah Mhm, tun- eh eh eh, na gani.
to da muka daina makaranta nan shine suka komo makarantarsu sai aka sa mm, mm, injin ɗin lantarki da, Kusa.
da sarkin katsina ya sau a can ingila da muka je aka sa lantarki duk kowa aka saka masa a ɗakinsa
Su karatu can eh a dakansu.
eh to shi ne to sai aka je aka aka yi wo teburori nan da nan a mm, mm, gidan sana'a workshop
Yes.
to sai ta zo ta ci to wannan ba zai ishe mu ba aka fitar da hatsi daga wani ɗaki a nan sararin aka share shi nan da nan aka shafe shi aka kuma sha- share wani ɗaki shi kuma aka maishe shi suto na ajajen kayayyakin aiki to sai ajinan ya zama aji uku kenan to ajinan uku ba zai mana ba to sai sai na ce ai sai a yi sai a yi za- sai a sa zana a yi ɗaki aka yi rumfar zana Aha.
ta zama aji to sannan baturiya ta ce to shi kenan mu koya miki yau ke kuma ki koya wa wannan aji Madalla. Madalla. Dabara ne.
to sai na ce to sarki ni ni ni kaɗai mu bi ba za mu iya abin nan ba amma ya kamata akwai waɗanda suka yi karatun arabiya a nan cikin iyalinka kwarakwaranka ka tambaye su inda mai so don ni yanzu ina ce sai su ce ni ni na tilasta su amma kai in ka tambaye su mai so sai ce na to sai aka tambaya sai aka samu mutum uku sai ta kwanta
to da su muke juyin ta aji arewa kafar ta kudu.
ina ina koyar Ya rubuto.
na fita
Aka ce, wadda kuma sai ta shigo ta canje ni To.
wata kuma ta canji batura mu tafi muna kicin dabarun yaya za a yi ya za a yi mu biyu Mhm.
to har makaranta dai na ce sai a neman mana guri sai suka ce can wajen tirenin wajen nasarawa sai a je akwai makaranta a koma na ce a ni ba zan koma waje ba au dai ni dai ni nake duba gida idan wani ba shi da lafiya ni zan aiki a kira likiciya ko mijina ba shi da lafiya zan yi in taso daga can in san abin da aka yi a cikin gida na ce sai dai a yi mana gini a nan musulmin kenan aka ɗebi shamakin doki aka yi wannan na ce in makaranta ta yi ƙarfi sosai kowa ya iya to shi kenan in kun kwashi makarantar ku kai can ni in zama abokiyar shawara to shi ne
Ku biki za su.
to shi ne sai shi sarki na ce to yara fa in sun yi makaranta ba su da abincin da za su ci yaushe za su koma gidajen
Saboda nesa ne.
Eh. na ce sai ka ba da hatsi ka kawo waɗansu mutane waɗanda za su dinga yi musu abinci
Oh.
aka kawo waɗanda za su yi aiki a kicin ya kawo bukukuwan hatsi duk abin da ake nema ya kawo wani kwana ceto ni ga cokula da forks da farantai "Kafin ya mutu na ko samu kuke abinci kuma sabulu sai in magana da do sai ya sa a je a sawo min akwatukan sabulu da kanan kano a kai can da muke son saƙa kuma sai in ba wa do Idan yanzu suka waiwaya list ɗin takarda in ce to a je a sayo min ulu wanda za mu dinga aiki in gwamna ya je zai duba makaranta in ya gama ni zan yawo da shi ni kuma zan ba shi littafi lalle ya samu na hannu ya zo ba kwantaka
wanda zan ce, "Mm, ba." Ai, da muku ba da- baturiyanmu ba ta da lafiya ta taho nan kano ba ka dai- ni aka bari Ka kwakwafi can shi ke.
to tun da ba ni da zurfin ilimi ban da dai abin da ka sa kanka kake neman kwaikwayo dai don kar a kwace mana ƙasa da yaushe zan rike makaranta in sarrafa in ce ai wannan ai wannan har baturiya ta samu lafiya ta kuma har gwamna ya duba mm, mm, mm, mm, duba makaranta ba baturiya na ce ne ce baturiya mai gida gaskiya
a kai ta dariya ya ce to sai ki ki- ki yawo da mu ya ce to in mun koma fa za ka sa hannu ya ce yi zan sa shi sarki ya taimake su da wani abu ni kuma in taimake su da wani abu ya'ya a kawo su ba wanka ba wanki na ce sarki ka taimake mu da bahu kuma tankin nan da ke nan ya kamata ka sa a sa famfo inda za mu dinga murɗin ruwa muna yi wa 'ya'yan wanka da wanki na ce wuya wahala ya yi girma daga wani abu sai biyu sai uku sai an kara wahala sosai
dalibai nawa dalibai nawa ne a cikin Kana kira na man karfi da ɗana ce.
farko dai da mutum saba'in muka soma Aha, saba'in saba'in da yawan ne
da aka shirya tebur sai na ce wa sarki ya ce to ya za a yi na ce yadda za a yi idan hakimanka sun zo da ma'aikata ka gaya musu duk kowanne mai- mai ya mace biyu ya baka ɗaya Mhm.
idan yana da hudu ya baka biyu sun ku hakimai da su da iyalansu na can su kawo ya'ya ko wani ka bakwai ko wani ka takwas wanda bai ba ka bai- wanda bai kawo ba Ke gambo.
bakin rawaninsa in ma'aikaci ne bakin aikinsa to da haka rana ɗaya muka samu mutum saba'in Ba ta fita waje ma ta kunci ko dankali.
aka kafa makaranta aka yi ta yi
mata ko mata Taliyar bana.
sai mata kawai eh, waziri ya kawo alkali ya kawo matawali ya kawo duk dai suka yi ta kawowa sai kowa ya ce to su ma sun kawo balle mu to 'ya'yan talakawa da na so jawo hankalinsu wanda ya gama aji bakwai sai in ce to shi kenan in an neme shi asibiti zan baya in an nemi likiciya ta zo ta ce min to ina neman nas wanda zai iya taimaka ta ko da rubutu sai in ce to ga ai- yan aji bakwai sun gama to sai ki zaɓar mana ki nemar mana wanda kika san zai iya aiki to sai in nemo waɗanda zan sa in ce to ga su gobe za a kai su asibiti gurinki kuma ku dinga biyan su iyayensu ko sa ji daɗi in waɗansu suka ga 'ya'yan waɗannan sun yi kyau suna da abin hannunsu gobe su waɗansu sai su kama na 'ya'yan da za mu mu mayar maimakin waɗannan to da haka aka tara 'ya'ya sai suka dinga "Ah, da allah jiyar wance wai har murjani yanzu gare ta a wuya da zannuwa wata tana cikin wadata ita tana cikin wadata "Ah, to maɗaki ce ta kai su aikin asibiti ni ma na je gurin ta in roƙe ta ga 'yata ƙarshen kawo ayo
wallahi da haka aka kafa ma- makarantar nan ta arewa nan gidan makama da aka sa su suna suka kusa dukan ba- turawan da ke koyar da su oh kuma sai su zo sai su gaya wa sarki ƙarya su ce turawa ne su kai musu to makarantar sai ta dinga haka haka haka Amen.
kamar za ta fashe Aha, to sai baturiyar ta je da bango?
a'a su mutanen Ah, to.
in mutane sun kare a makaranta ina makaranta sai ta je da in- kamar za ta yi min kuka na madaki ki taimake ni ko ki zo mu tafi kano ki je ki gaya sarki yara duk abin da suke gaya masa ƙarya ne ni kuma yau sun kusa duka na ni kuma na zaro mota ta da taho nan gurin ki sai na ce to shi kenan ga yadda zan yi ki samu su- ku samu sauki tun da ni na nemi kafa makarantar nan ni ba zan yadda ba ni in gyara garin wani dan ina aure nawa gari ya lalace kuma ko me za a yi ta za a yi sarki ne ya ya- ya- ya ƙi makaranta shi kuma bai san abin da ake yi ba sai na ce na- na na ce tsaya in ba ki takarda na ba ki takarda na ce ki je ki gaya wa sarkin kano ya aiki rimi yarinya tana nan tana aure a gaya mata ta zo muna neman ta gobe a ba ta aikin makaranta ta kula da makaranta ita ma galibi waɗansu ma'aikatansu ita- ita- ita ta dinga koyar mu da su ta je na ceto yadda na riƙi nan katsina kada ki yadda makarantar gari na ta fashe ki tafi ki je duk abin da kuka yi duk wata ki zo ki gaya min. ki riƙe makarantar nan tsakanin ki da Allah da ceto gobe to tana tana makaranta kuma har mijinta sai ya ya ji zafin t- matarsa tana ta fita tana ta tafiya makaranta sai ya ce ya sake ta sai na ce ta je ta gaya mu sai na ce kuma cikin gida don ta ko ta zo ta gaya sarki aka ba ta guri ta zauna take ta fitikin aiki tun musu buka wadda to har allah ya sa aka shiga yakin jamus ai kina jin labarin yakin jamus ko to ya zama duk ba sauran bature a a nan kano duk sun tafi sai ita yarinya ta maimuna ita ce rike da makarantar har aka yi yaƙi aka ƙare ita ce kamar zaman bature ni kuma can ka tsina haka to amma muna da baturiya ɗaya a lokacin ba ta tafi ba ita sai dai in an ce za a je kofar kowa kuma ya ja jikinsa ni kuma sai muna tafiya da mijina can wajen iyakar ƙasar sokoto da katsina wani lokaci mu bi waccan hanya ta huntuwa kan iyakar katsina da sokoto wani lokaci mu bi wannan hanya ta jibiya kan iyakar katsina da sokoto to har aka gama yaƙi wannan ranar sai akwai wani bature mai gwada sinima ana ce masa mr hamfur Mr.
hamfur Humphrey.
sai ya zo sai ya ce wa sarki ina uwar gida ya ce ta rana ya ce to sai mu je in gaishe ta in gaya mata za a yi wasa gobe na murnar yaƙi ya ƙare hetiyan kuma zai yi magana
bata kawo mata titi ba ta sai tashi ta aiki duk da a faɗa wa titi ta ce, mutane mata "Ta karba."
sai na a aiki gida gida Titi ce ne wai mai wanda niyyar suka kallo fita a cikin wannan. Dan Allah, dan Gobe da annabi, almuru an ya kirki rakiya ta ki ba da titi ba iya.
da almuru eh idan yanzu nan yamma ta yi ba rana za ta faɗi ba Ai, gidan biyu ne gambo.
wannan rana a can.
in ta faɗi to almuru eh to wajen to to aikin san dai tun da kin san karfe wajen karfe shida suka so mata ruwa har zuwa bakwai har kuma aka kai ga fitar da wasan da mutanen ƙasar Nijar duk suka zo eh mu kuma aka sa aka fita da mu muka je muka hau benen nan na ƙofar su
Ita wannan Eh.
naci. Wai yar rakiya ta saya sai ta ga sisi.
ana ta Da wasan ta kai wasan wuta dan Allah za ka ba ta kamar irin wasan da aka yi na coronation Ah, haka ne na fahimta.
to ba ta to ba kuma sannan sai aka ce to hitila fa zai magana hitila zai magana sisi ka je ta yi.
Duk- duk kowa ya duru duru muka ce "Ah, hitilan da ake yaƙi da shi kuma shi zai magana sai ya dinga cewa "Mm, mm, hitila kuɗi hitila na jamus Hannun nawa.
kafiri azzalumin banza sai kuma a ce a ansa to duk sai aka yi ta ansa Mm, mm, duk dai yana ta yi wa kanta ko wani ne yake yi masa ko shi ne mu dai ba mu san fitilar ba har yau mu dai mun ci- an ci wuya an ci gudu Ni tun ba da ake min haka na omu koyewa nake yi.
tura ku wallahi hanyar zaria sai ka iske bature motarsa in ta, ta, ta gaza sai ka iske goyinsa a ts- a tsaye a- a- a- a laɓa cikin mm, wajen gindin mota shi ko ya shiga can jeji ya ɓoye
Jeji.
Eh, Nesa ne kusa da Kaduna ne ko?
eh, sai sai- sai na kan ce in mun je gurin su kuwa na kan ce me me kuka zo yi kaji ya ce a ai bature gashi can
A'a, saboda kada ban ya faɗa masa an ce mai ɗaki ina nan ina kallon ka. Ka shiga.
sai na kan ce ina za ku e ce mota mu ce ta gaza amma muna son mu je mu samu kayan aiki a wajen huntuwa ko kuma a zaria sai in ce to shi kenan ka yi magana da baturen in ya yarda in ɗauke shi in kai shi huntuwa sai in ya gaya masa sai sun yarda sai in ɗauke su in kai su hutu kuma ba san yadda suke suna komowa ba suna jan akwalan motarsu ba ni dai na taimake su da yadda za su su je su samu kayan aiki Ah, ah, ah. Mutum.
Ah, a nan ah, gidan na kama.
Mm.
Na gani da na wuce yau na gani akwai museum kenan da ya amfani shi an ajiye abubuwan tsofaffi an yi karo da su kuma kusa da wannan gida akwai makaranta da gidan makama haka ne wannan ne Eh, ita ce ita ce farkon har makarantar Kano.
yanzu- har yanzu sun yi amfani shi Ita ce kai kai asalin Kano.
kai
Ita ce asalin makarantar Kano.
ban taba shiga ba watakila wata rana inda akwai dama sai in tsaya in tamaye su in Eh, shiga in in gani eh,
akwai uh, yiwu mm?
ya yiwu Eh, eh, zai yiwu.
amma ki ci gaba Mm?
ki ci gaba to
ko ko ina da tambaya L- lokacin da an an bude wannan makaranta mm, mm, menene amfanin wancan gidan makama kusa da shi anan yi amfanin shi ai gidan ne aka tsaga aka yi makaranta aha sashin wannan eh to menene amfanin saura saura Mm, makama ya ɗebi rabi kuma da aka tashi ta- ya ɗauki sauran mai yawan da aka tashi aka ɗebar wa makama wannan rabi rabi aka yi gidan tarihi mhm, har yanzu yes eh, amma lokaci lokaci an kule eh, an gyara eh,
Uh, kin ce akwai dalibai saba'in um,
shekara biyu da kafa makarantar nan arewa mhm,
uban sarauniya he died mhm. George.
ba uban sarauniya ba kakanta Ah, King George.
George
Eh,
bayan an yi shekara biyu ya mutu ya mutu.
sannan aka yi wannan wanda suka ce ba su yadda ba ya- ya ya ci sarautarsu saboda ya ce wata iri yake so Eh, haka ne.
to sannan aka yi wannan uban sarauniya shi shi in wadar ce miki ta aure bahaushe Ai,
to sai ita ce ko meye ba ta san raina ya ɓaci ko meye muna tattare da ita to shi ne sai sai- sai aka ce sai aka ce to sai sai ita principal din sai ta ce wa do to ai ba ta jin ingilishi sosai ya ce ai in an gama nakan ce su tafi ta a kai ta daga baya a nan ofishi na zan zauna in gaya mata da hausa ta san abin da ake ciki sai to an an gama mutum da su ma daki da su Mm-mm. koya sunansa uban yan nan
Halima ce. Ita ce take diba da daddare ne fa.
raka A'a, a wacce ce take zuwa.
Bisu raka.
Suke hira.
daga nan Kano?
a nan kano a- zuwa nasarawa Su tarawa.
Mm,
Assalamu kano musa
Suraka.
eh to Sun tara.
har aka Sun gama dade a nan.
Ina Mm?
zuwa.
Sun dade a nan.
sun daɗe a nan Daga ina suke?
daga can garin kulu Kuma dire mata lissafi. Kwanan ta ci kashi kwanan da ruwa biyan girki.
Mm,
Ita tashi ta diba ta sha. Ta wanke kayanta a nan a ɗakin. Ta yayyafa ni wa.
kwana ne garin sarrafa To.
ya daɗe a nan ai ga- ga 'ya'yansa nan su titi titi raka Mm, mm, mm, mm, yahudu ne Aha. Ni na santa?
wa titi Eh,
watakila aha.
ga yarin kunna nan ko na shi ne kika yarko na wani ki ga shi nan ga shi nan akan tabarmar mai tsawo Dalani.
ga yanar wajen riga Yawwa.
Ba ni da irin Su raka sun sun zo biki ko?
a'a a nan garin suke Eh eh na fahimta eh amma.
to muna amma hira an akan- gayyana ce ma a mitin din biki Ai gashi na to kin da aka gama ranar naɗin sarauniya aha.
to sai D.O ya zo ya ɗauke ni a mota sai muka tafi can fili ƙofar wambai
Wamba.
can ƙofa ba sararin can muka je
ka san kofar wai
sai aka ce in- in- sai ya ce to in hajiya uwar gida haukan abuke ce sarauniya sai na haukan in rufin mota duk taron garin nan Ashe? Kai, kai, kai.
lafiya lau lafiya lau ba gajiya
Lafiya lau, na gajiya.
masa ina duk da aka gama kuma aka kama da kyautar madar
Wani irin kyauta?
madar Mada, oh mada! Wanda na, na taba gani.
eh, Madara.
to aka kira mu nasarawa gidan do ofishin do aka sassaka mana nisa kuma sai furin su faɗi haushi ya ƙara daɗa kama
Eh, Tana jin kishi.
Mm, sai ta ce min da ma kin daina ma zuwa gurin kamfawul ai kowa ya san kina aiki da dare da rana na ci ba zan daina ba sai in zauna a gidan aiki ba na zuwa gurin aikin yara me me ya kawo ni me yasa jiwon suka kawo ni
Tana jin kishi wallahi.
eh Mm, eh. Kai, kai.
ta ji haushi da yawa Kin ce akwai ah, ita Mrs. Sorensen wanda ta yi aure da wani bature. Ah, ah, gafara wa- wani bahaushe.
eh ba ya rabe ba
Daga nan ne.
eh a nan mm, mm, shi mutumin ibadan ne
Amma sun zauna ne.
a ibadan Ah,
a ɗan sarkin ibadan ne to, kuma yake likita to.
to kuma shi ta aura Ah, kin taba gaya mini labarin ta. Eh, eh. Ah, dama. Hajiya, ah, ina so in in ci gaba wannan hira amma yanzu ya kamata in in in yi wani tambaya.
to Wato, ah, na taba ji labarin Lokoja. An kai sarkin Aliyu a Lokoja. Na taba ji labarin Dela. Ah, ta ce su sun, sun yi gudu, sun bi ah, sarkin Aliyu zuwa Sokoto lokacin da yana so ya yi ziyara. Sai da yana dawowa ya ji labarin turawa suka zo. Bayan haka wadansu sun koma an kashe su sai wadansu sun ci gaba gudu. Sai an, an su turawa an- sun kama, sun kama um, sarkin Aliyu. Tambaya wato kin taba ji labarin Lokoja ko kin taba shiga Lokoja ko Hajiya Dela ta taba yi ziyara wa Sarkin Aliyu a Lokoja.
a ta je ta yi ziyara ga wanda ya kulle ta za ta haife ni Aha,
da aka kwaso su bayan an kama sarki mhm,
to sai aka aike ubanmu ya zo aka ce zo ya rike gari madala.
to da ya zo garin rike gari da aka kawo iyalin alu mhm, to waɗanda ba su haihu ba to sai sai ya- ya- ya- ya maishe su daga sai duk suka haihu ba da shi mhm.
suka haihu da abbas waɗanda ko suka haihu da alu kowa ya tafi gidan ɗansa
Sabar haka ta tafi.
eh mm. Eh, su su su dela suna nan suna kullan ubanmu mhm. To, ya za ta yi ta je lakwaja
ban ji ba? Ya, na ce ya za ta yi ta je lakwaja ba ta je ba.
Mm.
an kulle ta a nan Eh, ba ana.
damar tafiya can Ba dama tafiya. Eh.
ni na Ko je ziyara.
ni na je lakwaja amma sannan ya mutu
Oh, bakin game da shi ba. Kai, kai, kai.
lokacin ba shi da rake Eh, na fahimta. Kin, kin sani ko da akwai wata a nan tana da rai wata wanda ta yi ziyara a sarkin Aliyu a Lokoja mun yi hira da shi da ita. Babu.
ban sani ba Eh,
ko akwai amma ni dai ban sani ba don ko ba a nan garin nake zaune ba duk wani abubuwan fa na- na tun ina ban yi she- ban yi shekara bakwai ba na gan shi a gidanmu nan nan gidan na- nake labarinsa wani abun kuma sarkin kano audullahi ne yake gaya mu
menene mene ya gaya miki
yakan ce da- da tafiyar tasu sakwato da sadda aka taho da ubanmu aka ce zo ya zauna a gari sun riga sun kama alu shi kuma u- mm, mm, mm, wan ubanmu ya ce masa zauna ka tafi da iyayenka shi ne ya tattaro kan matan tsohonmu ya taho da su matan wambai waɗannan su su hajjiya dela su kuma mutan gidan sarki alu su suka taho da su to na san wannan ya ce ko za a gaya miki wata magana ku bayan ba mu don ki sani kuma sai ga kwarkwarar da suka je tare da ita kwarkwarar uban namu ya ce ga su ko ba haka aka yi ba uwar waje ta ce eh shi ya taho da mu ba don shi ba da mun halaka
halaka ida sun mutu mutu da yunwa ko kuma mutane su kwashe su
amma lokacin da yana da rai sun sun kule su eh
amma har yanzu yanzu ba su da rai
ida
ina tsammani abin margade gane dai yau ina lafiya lafiya lau. ina aiki ina hajiya Tana nan ƙalau, mun ta sanu.
margade Ina ina la- gajiya.
ba Ina gajiya kalau ba.
a lafiya Ba kalan da labarin fa.
yau ina mu lafiya lau Ina gajiya.
ba gajiya Ba da- ina tsammani abin sha'awa ne mu ji labarin lokoja ah, mu ji labarin aliyu a cikin ah, lokacin da da yana lokoja amma ashe lokacin da kin yi ziyara ya riga mutu ko ya riga ya mutu
yaushe kin kin mu je Lo- mu tafiya muka yi yawon buɗe ido
yaushe
da daɗewa
bayan da kin je katsina ko kin tafi Katsina.
eh sarkin katsina ne aka ce ya tafi da shi da sarkin daura Mhm. sarkin daura kakan wannan oho mhm.
aka ce su je yawon buɗe ido su ga ƙasashe muka shiga jirgi daga nan motar mu aka zaga da ita ta hanyar mota motar sarkin katsina Mhm.
muka shiga jirgi muka je makurdi muka yi kwana hudu daga makurdi aka ɗauke mu aka kai mu bakin kwara
Suwaye, aka samu a jirgi me suke yi a gun?
jirgin ruwa ruwa Mhm.
to ko da yake Au, au, kin ga sun gudu.
Zai ma suke da haura baro.
yara Ba- ba- ni ba ni da yaya.
A ba Ko- haura garu ko da da abin da ike.
suke yi. A cikin wannan lungun?
haurawa suka yi Ai, ba- babu, a- a- Sani ba ko yanzu ta yi.
Au, da suka zo gunki nan yanzu?
wato kamar ban taɓa shiga jirgin ruwa na je ingila ba wannan ruwan na ji tsoronsa oh wannan Na Lokoja.
ka- kafin da kin je kasar ingila kafin da a'a kin tafi a'a na, Bayan da- na san waccan to amma ba tsoro eh
na san halaka ce dai to to amma wannan jirgin zai bai kai wancan girma Oh, kanana suke.
Mm.
Ah,
kuma muna tafiya
ai an shaida ku an har muka shaida ku kama hanya muka je daga shekar take an shaida ku an in ya so ku tun da daddare muke tafiya to gaji an waɗannan ne ba jirgin nan ya sauke mu ba sai sai da almuru wata almuru kai. Nisa ne. Mm.
Mm. har sai aka ce nan wajen in ma'aisha ne awon garu garu yayi ga ruwan ta ya tafi nan muka je za a sauke mu nan nan nan bindiga sarkin katsina ta faɗa ruwan bagazin allah ya halakku da suka gaishe ta kuma sai suka rasa an je sauke wa sai ta kubuce ta faɗa ruwa
Gaishe ta Yanzu suka ka je yi sai suka can.
zaga.
da muka je can gaisuwa wajen fulani Gaisuwa kun da ga zancen ku fa zai shiga cikin zancen mu fa ni an nena an nena
aka sauke ni jikina na ta rawa to allah ya sa da aka ɗauke ni sai aka sa ni bayan uwar goyo na aka aka goya mata ne muka tafi aka sauke mu a masauki nan ma kwanan mu hudu
A cikin lokuta.
a cikin lakwaja
Me kukan gani can?
A'a, ni zai zaune nake a cikin gida ina ba na gani a ruwa na Akan manta kullum. Akan manta. Mata.
ni Su dai cikin dakuna ne.
ni dai na ga ni dai na ga ruwa na kuma shige shi kuma an sauke mu na ji ana ta yi min kirare kirare irin maroƙan da can na- na sarki alu to to sai aka kawo wata ita ce take zuwa ta sau kayan miya ta yi abu iyalin sarki na kwajan mu- mu- mu- muka yi kwanan mu hudu sannan aka fito da ni a goye aka dora na a- a mota muka kama hanya muka yi ta tafiya ni da na ga ruwan ban mai ta nake madara ce
Don me?
ban taba gani ba Kamar madara ne.
eh Fari?
a ci- eh, a cikin butocinsu ba sai kishin ruwa da yunwa ta kama ni ga zango mai nisa sai in dinga ta ku sauwa min madaracin sai shi dire- direban sarkin ukela sai ya ce sai ya ce ai wannan in kika sha shi ba za ki iya motsi ba hauka za ki ta yi ai ban mini to shi ya sa na san ruwan tukuruwa ne Mm. to sai ga mu a a uke ne Ah, Maraba.
Ina gajiya. Ashe kikan zo yanzu ma muna lafiya.
Gajiya.
Ina ga au yanzu wannan zo yana ɗauka.
Ta. Ta. Kina jin tsoron ruwa.
eh to ai na yi zancen mun je na sau- mun sauka a alakwaja na ce kwanan mu hudu
Kin ji labari? Daga su maza?
Mm, mm, mm, Sun je a kewaye sun yi yawo sun yi ziyara.
mm, mm, mm, Ba kin ji labari mm.
ba?
ba su ga yin komai ba Kai kai kai.
sai dai in yamma ta yi da yake duk guri ɗaya aka sauka wannan sarki a fito masa da kujerarsa wannan sarki a fito masa da kujerarsa kowanne ga iyalinsa to shi sarkin katsina mai jin zafi ne sai a dinga yi musu fifita shi ku sarkin daura sai ya ce don menene ni ba a yi mun fifita ba kai kake sa ake maka suna wasa da dariya dai haka muka fita daga nan da kwana hudu ba kwana takwas ba kenan ga wannan na- na cikin jirgi ga- ga jirgin nan da muka shiga kwana biyu kan mu je mugurdi wai eh to sannan muka muka tafi muka kama hanyar ukeli shi kuma da na dinga ganin su da wata hula haka zangan-zangan mutum ukeli su kuma an jajere da masu bindigogi na ce wannan yaya za a yi da wani ana ce masa wai sarkin boka tagiyar nan haka ta tafi na ce mun shige su ni dai tsoron garin nan na ke sai zarge ce ba komai to sai na ce ni dai nan dai gara mu kwana biyu mu tashi in muka kwana biyu ko sai muka tashi daga oke ne sai muka je badin a mota fa to daga badin shi kuma kwanan mu hudu da sarki da sarkin badin da shi wannan sarkin daura nan na ga sarkinsu yana rike da wata farar iska ya yi hawa a cikin mota wai mutanen suna gaishe shi yana karɓar gaisuwa da iska
Amma ba nasa ba ne. Kamar na, iska a'a, kamar hannunsa ne.
to wannan abin to musa ka ce masa ina godiya allah ya albarka Madalla.
in ka gaida gida sai gobe Sai gobe kuma? Da.
Ya sa wani abu kamar hannunsa?
a'a abu kamar abin kamar abin nan na kawo su Igiya.
Na Eh, kawo.
Igiya.
Mm.
Eh, na fahimta. na Mm.
fahim- Ya yi haka.
eh muna cewa isga mm. kamar isgar doki Aha.
bindin doki ko na saniya
Barka. Na lafiya. Ina gajiya.
tsoho ne kwarai wannan da muka je to kwana mu hudu muka tashi a mota sai ga ma iko Sai iko iko. Kai.
muka je muka je iko nan ma kwana mu hudu sannan muka fito muka je ilori nan ma kwana mu hudu sannan muka gangaro kano
To, da kuna yin yawo haka, Mm.
a yana kukan kwana.
duk inda sarki ya je ai sarkin ne zai sauke shi mai gari ya ba shi gida da komai da komai nasa inda zai zauna da iyali Ko a iko fa.
a iko masaukin mu bayan gidan gwamna Mhm, to ma. Madalla. Ah, Ya yiwu sarki da nasu sai saya a kayi
Mm, in in an yi haka a yana kukan kwana in kauye ne.
a ƙauye Mm, mm.
na ina
ko yana da yana da aiki a kauye ko ba dama ya saya a kauye
haka cikin garinsa Mm, ko um, lokacin da an, an bi hanyar lokoja to kai kauye a'a tafiya muke sai mun je babban birni to madala madala
inda za mu sadu- za a sa- za su sadu da sarakuna 'yan uwansu Mhm, za su ba su masauki mhm, madala kamar a nan muna da gida a Mm, kofar mm, fatawa ko mm.
dan baban ah, manyan baki in suka zo ba ai ai Mm. to haka nan ne mata na har yanzu an yi amfanin wannan gida a waje wani da manyan baki kusa da masallaci
gidan dogon lamba haka ne wannan ne
can ake wancan gida da aka rushe
oh an rushe shi
yauwa gari Ako gidan sarkin Katsina, ko gidan Sardauna, Sokoto, sardauna ai bai sauka cikin gari ba ko da ya zo ko kamfani waziri, wazirinsa.
to kila Eh,
akwai dai gidaje nan din na baki mm. Ma aina wannan wanda an rushe.
can gidan dogon lamba inda dogon lamba ya zauna Dogon lamba kusa da um, baitul mali. Ban nan in ka wuce gidan liman ka wuce masallaci ka ƙetara ga gida nan wanda aka rushe a cikin gidan sarki ko a waje.
a waje A waje eh uh, bayan da an wuce masallaci kadan.
eh Mhm.
akwai gida na nan yamma arewa Eh, na san shi.
to shi ne amma gidan ya do- rushe.
eh, gidan dogon lamba an rushe shi Eh, eh. Ah, da- da. Menene amfanin gidan dogon lamba?
bature ne wanda ya fara zama a gidan Oh, shi ya sa aka gina masa wannan gida gida ne babba don me ya- ya yi gini can? Ta arewa ta yamma.
a to sa kansu suka yi kuma nan tari turawan da suka zo in ba su da gida nan sukan zo su shiga kuma in ana hawan sallah a da can benin gidan turawan ke ake sa musu kujeri su zanzauna sarki in ya zo ya ka jinjina sai ya sauka ya je mm, jakadan raddin ya sauko jakadan do ya sauko su ce eh, wannan ya ce raddin na gaida sarki ya nemi ka barka da sallah wannan kuma haka na do sannan su tafi da shi su hau ne su je don su yi mubaya'a da da- da turawa nan to sa idin nan nan filin nan duk cike yake da ɗan adam to da lokacin da muke waccan makaranta ta gwamna gwamnati to sai akan je da motoci a jido mu in zo in zauna in in- in zo in tsaya duk 'yan makarantar nan an sauke su da 'yan sutudan da 'yan kamfawun to du ni zan musu jagora mazan su da matansu kam da leburorinsu mu je mu taru mu mu zauna a sa 'yan gadi su tsare mu Mhm.
in an gama kallo sai a sa kuma mu fito in ce in ka- ku ja mana gora yan gadi su ɗauko hanya mu taho mu taho mu taho mu taho mu taho mu taho mu shigo gidan sarki Mm, daga kudu.
eh in mun shigo gidan sarki sai mu zo nan kan daɓe mu cika a cika na kan ce musu to ku dakata su tudan ta tsaya daban kamfawun ɗina ta tsaya daban to sai in je in shaida wa sarki alhaji ceren sarki ya daɗe barka da sallah kuma ga shirin taho gurin su fata haɗo ni da su da student da kamfawa su zo su zo su gaida sarki ce to madalla to gini za ku yi ko sai a yi ne na kan ce to dama an sa an yi abinci iri-iri an aje
Eh, sai mm, mm, ya ce to a kawo su sai in ce to a fara shigar da 'yan student wanda iya su ne manya to sai in je in zauna in ce to ku shigo a ɗebi waɗannan da metirin su je su gaida sarki su taso waɗannan har su ƙare da masu yi musu aikin abinci waɗannan sarki waɗannan kaza ne kan ce to madana to sai in sun fito sai kuma in ce to hanje in shiryo na hau meturorin su kawo nasu sai in fito sai in ce to ya gai ku kawo daki-daki kai layi domatiri domatiri zo su gaida sarki in sun kare sai ce to na kan ce to za mu yi gurin wasu ta shaida mana inda za mu zauna sai ka ce "Oh, da wani gurin da za ku zauna ga ga guri wato tsoron nan na daga can wanda ake can tsoron ingila ko to duk shacin haka duk ya bar mana
ku yi amfani da su Mm, Madara yana da kirki to amma a sa'anan akan yi amfanin kofar ta kudu a yi Eh.
gaisuwar sallah Mm, mm, mm, mu- mu ne sai da sai da yamma suke yi na saraki mu bayan nan mun tafi to sai mu je a yi wasa da dariya a ci a sha a yi komai su shigo cikin gida nan su kafa wasa can sararin garke hausawa su yi nasu waɗannan yamurai da yaraba su yi nasu in sun gama kuma sai mu je mai salama an kawo motoci sai in- in je kowanne su shirye su shiga in sun shiga su ja su tafi duk dai da haka har mu kare duk rada mu mu tafi sarki ya ce to mu ɗaki ga raguna biyu irin tintin tintin ɗinan masu da sa da kuɗi jaka guda sai mu kama hanya in na je sai in ce to ba ni gurin principal in je in ce mata ofis in ce mata ga kayan ki ga mutanen ki na zo da su lafiya amma tun da makaranta ta karkasa ta karkasa shikenan ba jagora guda Eh, daya wanda zai kawo su Ba gurin dama.
sarki har aka ya kare Eh, ba dama yanzu eh. amma ashe sa'anan kuma a lokacin eh, kin yi kira akan lokacin caji ina son in, in sani ko an yi caji ta sallah a kofar ta kudu ko kofar ta arewa
caji caji
na me ko Mm, na sallah lokacin da akan hau roki an yi gudu sai in gai da
Sarki?
Mm.
wannan ba mu zuwa Eh, amma Kin dama can taɓa- dama can tun can dama can haka ake
ta gudu Mm.
tun tun tun tuni tun tun tun tun tun da kin tuna Mm?
tun da ah, shekaru kuruciya na ki.
Mm.
kai kai kai to ina tsammani wannan kofa ta arewa wato fatawa da wancan daban wannan ta arewa ita ran da aka hau aka tafi masallacin idi mhm to shine nata biki nan
Ko yaushe an gini wancan gida ta turawa can kusa da kofar ta kudu. Kin tuna?
wanne ne gidan turawa Akwai manyan gidaje su turawa sun yi amfanin su su yi aikin su.
ai turawa To, wato abinda na ke so in gani in in sani.
Mhm.
Wato ko ta arewa ko ta kudu gabas gidan sarki ne Mm.
mun mun riga yi hira akan wannan Eh, watakila da kafin da shekaru kuruciya naki an an yi amfanin ta arewa ta gaba gidan sarki amma yanzu ashe kofa ta kudu gaba ne ko ƙofa ta kudu kudu ce. Kudu ce.
Yi ko ko baya ko gaba
Ƙofa ta kudu haka take.
wani ma za ta fi hakan watsewa
Wato, tsoron tuta ko?
Mhm.
To, kakama Abdullahi ne ya yi shi.
Mhm.
Da can kakan babu.
abdullahi Eh, Mhm.
da sai wani Ni ba gidan za ni ba.
sake fada in ji sai waɗannan ƙofar ƙwaro
ya ya ya Mm-mm. su ne dai ake shigowa gidan sarki a dan bayan sarki kewaye da gidan sarki sannan a shigo a wannan kofa mai mai azaran na larawa Mhm.
to shi ne sai ka shigo cikin gidan sarki
amma ji um, mm, kakan abdullahi ya gini wannan kofar ta kudu sauran tuta ko wato shi audullahi Aha.
maje karofi aha shi ya wannan kofa ta kudu mhm, to da zamani ya zamani bayan ma ubanmu ya mutu bayan ɗan tsoho ya mutu lokacin sarki sunusi mhm.
shine turawa suka ce a ture a yi ginin bulo shine aka ture aka yi ginin bulo aka sa tuta Aha. lokacin sanusi yes sabo ne ni bai dade ba bai daɗe ba. aka tura duk ginin da aka kwashe ƙasa aka cike wannan kududdufi na daga nan hanya wadda ake muke ce mata 'yar sarki aka cike wannan kududdufi wanda za a nufi hanyar kurmawa aka yi fili har aka yi wannan ginin na ofis to da wannan ginin na ofis da wannan sauran tuta duk sababbi ne ah To, madala ofishin yanzu da waɗannan mm, da gwamna ya taso su daga can suka karɓi wancan to suke yi a nan ofishin gidan sarki
ban ji abin da kika ce sukan- suka yi da ah, gidan mai baban daki
Mm?
sun kin, kin ambata wani abu akan mai baban daki akan baban daki ko na kuskure yau in ma na ambata sai dai in ce miki wato babban ɗaki aha
gidan babban ɗan audullahi ne aha
majerin gin gidansa ne hmm, sai aka yi masa aure
sai bayan haka bayan haka da ya mutu kakanmu ya- mai bi- kakanmu da yake shi yake bi masa a- a- a a haihuwa shi aka ba wa sarautar sarki bayan majeringin ya mutu kakanmu audullahi maje karofi to shi ne ya sa uwarsu shekara mai wannan ɗaki ah, ita ce na farko ita ce ta farko daga nan zuwa eh baban daki eh
amma ke an bata wani abu a kan turawa sun sun yi gini kusa da baban daki a'a ba ki nan bata ba na na na yi kuskure madalla amma ashe an an gini sauran tuta lokacin da an gini gidajen turawa ko
in to ni dai wasan gida cu turawan ba na na nan ni dai na san wannan ofishi da aka ƙone
Oh, ofishin fili ai,
to na san waɗannan amma ba ba- sai sai sai layi kan alkali mhm, ba gidan turawa sai ofis
um, na tuna.
a nan kudu shekara nan kudu shekara biyu ta wuce da ina nan na yi ziyarawa waziri da yana nan amma an sake shi a nan kusa da gidan sarki an, an gine sabon daki kusa da kofar ta kudu an hada an hada da gidan sarki a na gaya miki garin gidan sarki ne aka rushe eh, tare da sauran tuta duka aka rushe eh, na ji Wannan.
na fahimta aka rushe kuma wannan na fahimta to sai aka zo tura suka yi ginin bulo eh, aka yi sai aka zo aka tada wannan sauran tuta to sai aka je aka yi wancan aka ce sarki ya dinga zuwa can yana yana shari'a
To a lokaci daya Eh.
suka su- sun gini duka.
Eh, eh, yes Madala, madala. Mm. Yawwa. yawwa. Amma kin ce lokacin sanusi.
Mm.
Ashe na so kuwa ne. Ashe na gode.
to ni ma na Na gode gode. Sai ki huta yanzu kada.
to